أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم محمد وعلى طيبنا الذين على المتجه إن شاء الله آه، za mu tashi a zance na 31 ومن كلام له عليه السلام nan ilaika nikan ga maudu'in yana yakan dan bambanta tsakanin wani da wani nan ya ce na muhammad abdu ya ce da ibn al-abbas lamma arsalahu ila zubair nan kuma sai ce lamma anfaza abdullahi bin al-abbas ila zubair ya dan yi so ya kama wato kenan yayin da wato da wannan ibn abbas ya fi ma'ana don da maganar ya gaya ma ibn abbas yayin da ya aike shi zuwa azubair ko lamma an fada abdullahi bin abbas ila zubair don ɗaya yayin da ya tura abdullahi bin abbas zuwa azubair yastafi uku ila ta'ati yana neman ya komo da shi ya zuwa ɗa'ansa ya wato ya komo da azubair ya zuwa ɗa'ansa don dama ya masa baya daga baya ya ya balle qabla harbin jamal kafin yakin jamal yastafi'uhu yana neman yana da dan dawo da shi ya zuwa ɗa'ansa bayan ya balle to ga abin da ya ce ma ibn abbas la talqayanna talha karka sadu da talha wato na ake ka zuwa wajen azubair ne karka yi magana da talha don dama kamar da kusa ne tsala da zubair su ne jagorori ba san waye jagora a cikin su domin an ci ainihin tsakanin su biyu ba wanda ke raga wa ɗaya don haka ma wajen sallah ma sai rikice kaurewa zai ba da sallah saboda in talha ya dai bi zubair sallah ya yadda da shugabancin su kenan in kuma zubairu ya yadda ya bidalha sallah ya yadda da shugabancin su kenan saboda haka da aka tashi da aka zo sallah kowa zai sallah to da yake kuma sun ɗauko aisha ummul mu'mini to kuma da dai zai wuta ba da sallah din da shi ke sai a warware gaddam to sai saboda haka sai in sun yi rigima sai a koma gare ta ita sai na warware saboda ka sai ce abdullahi bin zubair ba da sallah sai abdullahi bin zubair ya zama lima to duka dai na ta ne talha dan uwanta ne na jini shi kuma wato ainihin kakannin su ɗaya ba zo ta yin bin shi kuma zubair yana auren yarta kuma ta haifi da abdullahi so in zubair ne ya zama halifa to in ya mutu kaga abdullahi zai zama halifa tun tun ma kafin wani lokaci sai ma abdullahi kusan ma ya fara zama halifan ma kafin ma a kashe kafin babansa ya mutu ko a kashe shi to shikenan wannan sai ce mishi to karka karka karka la talqayanna talha karka da riski talha liqa wato karka gamu da shi karka ba da shi ba karka magana da shi kar ma ka je kai ba da shi wajen zubair na aike ka kawo fa innaka in talqahu tajirhu ka sauri akisan karna tajirhu da yake da yake akwai wa'in surare ba haka ne yake ba fa innaka in talqahu tajirhu akwai dan bambancin nusa ko da yake ma'ana zai zama duk kusan daya yayi wani wani sai zama ya dan bambanta فإنك in talqahu tajruhu aka ce ku fa innaka in talqahu tajruhu ya to haka ne wayannan guda uku haka ya rubuta akwai nusan da yake cewa ah, in talqahu talfahu maimakon tajruhu ko kuma in talfahu tajruhu duk kuma ma'anan ya kusan daidai ne in ka ce in tarkaho daga la tarkayen na in tarka wato karka gamu da shi in ka gamu da shi wato karka karka sadu da zubair karka je wajen sa liqa shine saduwa haduwan mutane kamar wajen ganawa laqitu fi mawdi kaza wa tahaddathu ma'ahu na gamu da shi kenan wato karka gamu da talha fa innaka in talqahu in ka gamu da shi tajilku ka fauri zaka same shi kamar sa ajisan karnahu wanda ya kwan ba zan ce ko ba ta kwantarwa za mu ce ko dagawa ya daga kahonsa wannan da- da larabci ana magana da shi irin wannan domin a- akas yana nufin kamar kitsawa ne ko ko tukawa ko kullawa ko sakawa daga nan ne ma ake ce ma kitso ikas ikas ake ce ma kitso don aka ce da kamar aka sa shi'ar ha ma'anan ta ta kitsa gashin da ke to idan aka ce bunsuru ko kuma sa ya kitsa ƙahonsa wannan haka wato a larabci haka suke cewa duk da yake larabci bisa yadda aka saba ƙaho yana da ƙarfi baya motsi amma ku- kunni ne yakan yi motsi in ya- in ya kwantar da kunninsa ko ba lura ba eh, gi- suka koma bayan ƙahonnin akan ce a ƙasa ƙarno to amma ma'anansa wannan a a luga kenan a- a a zance ka- a- a- ma'anansa kenan na luga amma ba mafhumi ba idan aka ce a a kasa karnahu balarabe zai gane ma'anansa ya- ya daga kai kenan kan ba wuce ne ce ya daga kai kasan mun aka ce mutum ya daga kai me yayi da Hausa a ce a mutum ya akwai shi da daga kai me yake nufi yau yana jin kansa to ba wani mai su ba mai sun koyar da kai ba ce a mutumin akwai sun koyar da kai to kankan da kai ke to kamar haka yake nufi amma dai in ka jin larabci an ce a kasa karn a kasa sauro karnahu wato kamar abin nan kunnuwa kenan zai za mu iya cewa zai dauka zai zai kwantar amma wato kamar ya kuntar da kunnuwansa bayan kawanninsa ya daga ya turo kawan sama kenan amma kinaya ne ga girman kai wato shi mutum ne mai jin kansa ba ma zai saurare ka shi yana jin shi shugabancin ma an riga an kafa ya kuma sabu da shugabancin kuma yana jiran a in in ba shi ne ba in zubairu ne ya ya gama da zubairu ne hau ba su sauci kawai in ka in ka same shi zaka gan shi wato ya mai daga kai ma'ana ke ko ba lura ba amma dai da a a kasa a kasa sauru karnahu ko tai karnahu abin da yake nufi kenan da larabci laraba na ma amfani da wannan kalma din a kasa sauru karnahu wanda a lokaci yana nufin ya kitsa amma ba a kitsa ga huwa ko wato ma'ana ya kwantar da kunni ya ya mai da kahon sama ma'ana dai yana jin shi wani abu to in aka yi amfani da shi a ga mutum tunda mutum bai da kaho za ka gan shi kamar kahon da ya kamar kamar san da ya ya ta da kahonsa ke yana jin shi wani abin da ya faru dai yana da karfi yanzu nan zai zai sa in ka in ka in ana aka korasa aka gai wani haka ya daga ya kwantar da kunni ya daga kawannin to ka san sauran mutane sun san cewa akwai magana ke sai ba da wuri ba zai in an ce to sai ba zai da rage to za ka san shi za ka same shi kamar haka nan wato za ka same shi wato mutum ne wanda yake ba za ba yi da ba yi da sauƙin kai ba yana jin ka yarkabu sa'aba wa yaqulu huwa zalu yana sa'ab wannan kalman sa'ab mun karanta shi a shafi'iyya wanda Amir Mumin alaihi salam yana kamanta mulkin na biyu da cewa kamar sa'ab ne sa'ab ita ce dabbar da take take kin yadda abu bayan ana ce mata sa'ab dabbar da ta ki yadda abu bayan ta take dagewa sai ta gaddama a ta zarga da ita ba za ta yadda ba za ta biyu ba ita ake ce mata sa'ab sa'aba wato mawuya ce daga wuya ne sa'ab abu sa'ab mai wuya kenan amma an ce sa'ab aka ce ainihin kaman doki kenan aka ce ai wannan dokin sa'ab ne wato mai tauri ke mai taurin mai yake ce magagarar doki wanda bai dawo bayan shi mai gaddama to kuma mai ba zai rasa suna ba ma sa'ab ake ce masa to zarur ko shine akasin sa'ab dabba wanda take mai sauka daga zilla aka sami zaro a cikin alkurani Allah ta'ala yana cewa shine wannan da ya so ja'ala lakum al-ardha wa ja'ala lakum ja'ala lakum al-ardha zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi zalulan ya samu ku kasa sauka tana ana iya hawanta a zauna mutum kila ba zai gane wannan ba in ba ya san yadda ainihin sauran kawaki suke ba yanzu yanzu da yake da ilimin adam ya san yadda sauran kawaki suke ya san lalle sa'am kamar yanzu dan adam yanzu ya fara harba rokoki yana zuwa wayan su kawaki ya je wata ma da kansa ba rokan sa ba amma dai rayuwa a wata da wahalar da suke har iskar da zai shaka su yayi kuma ainihin sai ya ɗauki waɗansu matakai na riƙe kansa don babu fizgegeniya a can wanda suke akwai abin da ke riƙe da mu a nan ƙasa wanda ke hana mutum tsarawa amma a wata babu saboda haka dole mutum ya je da wani abin da zai riƙe dan farashi da wata in ba ka ba sai ya tashi kawai to kuma shi yasa ma in kan nan suna tafiya zaka ga suna tafiya a hankali in ya dan daga kadan sai sai ya tashi da kila zai sauko kan wata haka kuma ko in yana tafiya a cikin abin da ke tafiya din kamar roka din da ke tafiya sai yayi a hankali ko abinci zai ci ko wanke baki zai yanzu nan sai ga brush ne to haka ne saboda ba a sanya shi zalul ba haka kuma mariha yanzu wanda zai shi adam bai je ba lalle ya je kuma zai cuya saboda ainihin yana zanen ko zai a ne saboda ainihin akwai iska a yau da suna kuma bib bib bib bib tana iya lalle inda mutum zai je kan mariha ya fito da kofin ruwa zai sha kafin ya sha kofin ya kada saboda irin iskar da take bugawa kaga alwala ma ba zai yi wakil in ka ɗebo kafin ka kai fuska ma ka duba hannunka ya bushe kaga zai da ɗan zai je ya zauna a can ba dai ba su ba da kokari dai amma huwa da zai jalar kuma arda zalula ita kasa ta yi wannan doron kasar da to ta yi daidai da zaman dan adam ita kasar tana to tana yiwa yiwa ba ta zauna kai a doron ta ya yi gini ya zauna ya huda ya shuka ya ɗebo ruwa ya kaza duk an sauya ki an shirya ta zama zalul sassauka to dan ba sassauka wanda ta yadda a hauta kun ba ta kaddama shi talha kamar yadda amirul mu'minin ya sifanta shi anan shi yarkabu sa'aba wa yaqulu huwa zalu yana hawan mawuyaci ya ce shi ne wato ya dauki abu gashi ba da wahala ko ma ba abin da ma ba zai yi ba sai shi kawai zai yi to shi shi wato kenan mai yiwa shi in abu wanda suke ka sa shi ya fahimci cewa wannan abin da suke shirin yi yana da haɗari kuma ma ba ma mai yiwa ba ba za su yi nasara saboda shi yana ganin kawai kamar an kwama kamar yi an mangara amirul mu'minin kamar ya zama sarki kawai duk da abin da wahala amma dai kuma shi ba ganin shi haka saboda mene shi ya riga ya ya yafa rigan girman ya riga ya tsora maka kawai to shi shi amirul mu'minin ya san su sarai ya san ya san talha din ya san zubair zubair ka ya san halin kowane walakin walakin nilqa zubair ka game da zubair sadu da zubair shi ne zaka magana ka ji ko da ka ga alkar ka ce mutum ko zubair zaka magana fa innahu aliyan arikata fa innahu aliyanu arika shi yafi sauki yafi taushi dabi'a arika shine dabi'a kuma dabi'a kamar yadda muke amfani da ita a Hausa galiban muka ce dabi'a a larabci muka muna nufin wato ainihin abin da yake halittacce halittacce bitam abin da ya zama natural kenan amma da hausa galiba ba idan muka ce ɗabi'a ba abin da muke nufi ke ba muna nufin kamar tsada kamar ya zama shi a domin wasu wasu abin da muka ji masu ɗabi'u ai yana da kyakkyawan ɗabi'a misala ba muna nufin nature ba muna nufin halaye halinsa ko ba lura ba to na akwai yansu daga cikin halayen mutane wanda suke bin ɗab haka suke amma akwai halayen da yake akan gina su ne akan gina su ne wato akwai akan kawar da kyawawa a gina akan akan kawar da munana kai dan ci akan kawar da munanan dabi'u a gina kyawawa kaga akhlaq ne khuluq ne khuluq shi su su muke ce ma dabi'u akhlaq khuluq dabi'a abu shi muke ce dabi'a saboda kan lokaci muna fassara kan na ce to dabi'a amma nan suna wuta tunda mu muka ce dabi'a muna nufin hali to a nan lallai za mu iya cewa abin da yake nufi kenan a tunda kaga wancan wancan taurin kai girman kai nan irin da jin kai da kuma ganin cewa abu mai mawuyaci ma yana da zai menene wannan nature ne ko ko hali ne hali ne tun da yake tana iya abin nan ya canza in ya amma dai yadda ya riga ya san shi mutum ne wanda yake da jin kansa kuma ga abin ba zai wa amma yana ganin ya riga gama tun da shi yana ganin kawai wannan al'amari kamar sun faɗa kamar kuma sun gama da amirul mu'minin kamar ya zama sarki kawai an gama kawai saboda haka shi da wayan gaske ba amma shi zubair aliyanu arika ya fi taushin dabi'a zai zai fi saukin kai kenan wato shi in ka in ko da yana yana jin cewa ya sa rai zai zama sarki kuma yana ganin in Zubairu bai yadda ba in sun gama da Amirul Mu'minina sa sa san sa da tako ko da yana tana haka da inda ainihin za a same shi a keɓe shi a yi masa magana mai shiga zuci to yana iya sassautuwa saboda haka shi Amirul Mu'minina ce to shi ya magana da shi faƙul lahu ya ƙulu laka min halika ka in ka ji ka ce masa wannan magana in ji aminu mena ga mai ibn abbas in ka ji ga abin da zaka ce mishi ka ce da shi ya ƙulu laka ibn halik ka ce dan kawunka domin shi dan kawun amirul mu'mini ne domin ita uwarsa safiya yar al-abdul-muttalib shi kun shi wato kamar yar uwan abu talib kenan abu talib dan abdul muttalib saboda haka wanda irin wanda abinda muka ce ma dan dan wa kenan ko da dan kanwa wanda wani kan ce musu a da Hausa a al'adar Hausa ana ce musu abokanan wasa dan kawo da dan inna shi amirul mu'minin na mahaifinsa abu talib kawun zubair kuma ita kuma safiya mahaifiyar zubair ita kuma gwaggwa kenan ko to ka ce dan dan dan ka ce dan kawunka yana yana yana ce maka wato ya ya ce maka wala sako daga wannan shi kuma har wala yau hanya ce ta jan hankali da tunatarwa da wato kaga mai kwa ce ya ce ya ce maka amirul mu'minin ya ce ka to ka san shi yanzu yana neman menene wai shi ma zai zama amirul mu'minin saboda kan aka zo aka ce mishi amirul mu'minin ya ce maka ba to za a kumbura shi kuma ya iya dama ke da magana to sai aka ce dan kawunka sai koma da shi ta fuskacin zumunci kaga dan uwanka ke sai ya wato kenan sai ja shi ta wannan nan akwai mai sharhi yana ya kawo dogon bayani akan haddar irin yadda ake kiran irin wayannan a balaga yana cewa ainihin kamar lura da yadda annabi Musa ya yayin da ya fusata ya mai haruna ya ce masa ya musa ya ce masa ya ce ya bi na umma wato da sun ainihin ibn um ko da ke mu da hausa muka ce ma aka dan uwa ne amma lallai ibn um shine ainihin mai fasara ma'anar dan uwa din ba domin dan uwa yana nufin wanda uwarka wanda ta haife ka ita haife shi shine dan uwa amma wanda yake uban ku ɗaya ne uwa kowa da nasa dan uba ke gowa lura to amma ba a cewa haka ne gowa lura idan kuma wani can ne wanda yake kuka hada zumunci kaka kuka hada to ainihin ba ba ba dan uwa kenan za a ce ba amma da yake a da hausa sai aka jingina ma uwa don ya fi kusa fiye da kowane kace mutum wanda ke aikon kuɗi ko ba lura ba to sai ya ce masa ya bala umma domin shi annabi haruna neman ya kwantar da ran musa alaihi salam ne saboda ya fasa bayan ganin yadda mutane suka koma suna bautan maraki din ya fasa har ya kama gashin gemu da ba akwai littafi ba ku kallo ba akwai ragon littafin ba ba su zo Önce kanat sistemi sonuyor. wato kenan tun da an an ce in da ya fusata nan to sai ya koma mashi ta wajen ya laɓe ta wajen uwa ci ba dan uwa ta wato ba dan uwa na ba mace dan uwa ta wata uwa ta wata za ta haife ni ita ta haife ka ko ba lura ba sai ka ga yanzu shi musa sai tana da uwa wasu ɗaya to daga nan kuma sai sai an yi labbas to wannan sai ya ce mace cikin irin wannan ko ba lura ya kulu laka ibn khalik dan kawun to kaga yanzu mai zubair zai tuna zai kama zai tuna da mahaifiyarsa zai kuma tuna da dan uwan mahaifiyarsa sai ga sannan kuma sai na wannan ba sai ya yanzu an tuna masa da gida kuma yanzu zumunci aka koma to ga abin da zan ga abin da shi ibn Khalid din yake ce araftani bil hijab wa ankartani bil iraq amma adamin ma bada ka san ni a hijab ka musanta ni a iraq wato hijab hijab shine inda maka da madina na wannan bangaren na wannan jaziratul arab shi ake ce ma hijab ya hada da yanzu inda kasan da saudi arabia take yanzu duk cikin hijab da ke dama sunan kasan kenan hijab ta bangaren kudu hijab ake ce ma can arewa akwai wata daula ana ce mata najar to sai sarkin najar ko kuma ce wani wani hakimi a Najar ya tawaye ya kwace sarautar Najar sannan kuma ya womacin ya gangara kudu ya kwace sarautar hijab sai ya mai ce su daura guda daya ana ce musu mamlakan Najar da hijab sai ko a albarkar da ko hamsin da hudu ne ko abin da ya kamata ganin suka canza ma kasar suna daga mamlakan hijab zuwa mamlakatul arabiya saudiya madama sunan wurin kenan hijab inda maka da madina ce to ka san na hijab ma'ana kai ka san da matsayi na a matsayin ni ne amirul mu'minin kai mun mubaya kabi a hijab yanzu kuma gashi mun haɗu a iraq inda kufa da basra suke kuma duk iraq da bagdad lokaci amma ba a bagdad ba birnin bagdad shi bagdad daga baya an kirkiro garin kamar yadda aka kirkiro abuja to amma a lokacin akwai basara da kuba kuba manya-manyan birane ottoman to zai ce ka san ne a hijab ka musanta ne a iraq musanta ne anan yanzu kuma ka nuna ba ka san da matsayina ba a can a hijab kai mun mu baya a matsayin ni ne amir ɗinka kana bi yanzu kuma da aka zo mun haɗu a iraq yanzu kuma baka san da matsayina ba ka zo a matsayin makina za ka yake to me yasa haka fa ma a da min ma bada a da yana nufin sarafa bada yana nufin zahara ma'ana fa ma a da menene kuma ya juya ka ma- ma- ma- ma- ma- mallazi sarrafa ka kenan mallazi sarrafa ka kenan tunda tunda a da yana nufin sarrafa ne mai mishira ce adahul amr sarrafahu wa bada zahara ومن هنا بمعنى آه، أن أن أن نقل ابن قتيبة حدثني فلان من فلان أي أن تو من أنا سنة ده معنى أن كينا كوبا الربا ونهيت من كذا أي أن أن أي ما الذي صرفك أما بدا وظهر منك معنى كده فما بدا فما عدا مما بدا menene ya juya ka ma'ana ba amma ba ce ya juya ka ba menene ya juya daga abin da ya bayyana wato da can eh, abin da ya bayyana maka abin da ya- abin da abin da ya- abin da kake akai wanda kai ikirabi da shi shine ni shugaban ka ne kai mabi na kai ikirabi to yanzu menene ya faru ya juyar da kai daga a wancan abin da ya bayyana maka akai da can ya bayyana maka ni ne shugaban ka kai itirafi da wani to menene ya faru ma za da hara kenan wa sarrafaka amma ba dalaka magana ce mai mai tsawo amma ka dunkule ta wato me a kusa da akwai wani abu da ake ce ma bada har waɗansu sukan ta surutu cewa shi a suna da ra'ayin bada kyan kwana akwai kalmar badawa badalahum ah, an yasjudu ko ana mai a cikin surat yusuf Ya- ya bayyana musu cewa za sai sun eh, sai sun sa shi ne a kurkuku bada ah, haƙƙin mutum yana nufin wani abu ya bayyana sai ya ga wannan ya fi dacewa sai ya fara sai ya wannan shi ne bada to dalilin da yasa su mutane suka ta surutu ko da ke surutun sun ki su bari ne tun tun ana suna magana ana musu bayani amma dai sun ki su bari ai yanzu sai ka ga wasu ana sukan yi a suna da fata to sai suna fassara shi da cewa shi wato Allah bai gane wa an bari sai daga baya gane sai ya- sai ya canza ra'ayi to to a haƙƙin mutum haka yake mutum ya yi wani abu daga baya ya bayyana mishi ya ga ya ya canza ra'ayi amma a haƙƙin Allah akwai bada da yawan gaske a cikin alƙur'ani ما ننصح من آية أو ننصح أنا بخير منها أو مثل akwai nasi da masu ba za ne a haƙƙin Allah da ya ce kaza yanzu ya ce kaza amma ba haƙƙin Allah kan bayanan din bai sa amin bane sai daga baya ka shi Allah ya san komai ba wanda ke musu wannan a cikin mu'min ko a lura ba ba wani shi inda zaka tambaye shi cewa akwai abin da Allah bai sani bai ce maka Allah ya san komai to ya kuma ba ya ya ba ya ba da kuma zai zo ya soke ilimin Allah ya kuma zama cikin aqida saboda haka ba abinda ba da- ba abinda ba da yake ke nufi ke haƙin Allah in ko haka nan ne sai ka in ka ce mana kuma kana ce kai haka nan ne sai mu ce to na su yi da mu su yi abin da ke nufi me ya janyo da an ce kaza ne daga ba a ce kaza yanzu kana da dama Allah bai san haka nan bane ya faɗa amma me yasa ya gabatar da wannan sannan ya gabatar da wannan ko ba lura ba wannan shine kaza haƙƙin Allah to ah, menene ya bayyana maka ma'ana ya sarrafa ka ga abin da za ka sani da can ba ka yi itirafi ba yanzu ka yi inkari to menene ya sarrafa ka da abin da ga abin da ya bayyana maka wato abin da ya bayyana maka shine ka ya bayyana maka cewa ni ne jagoran ka shugabanka ka kuma yi min mubaya'a kana tare da ni yanzu kuma menene ya faru ya sarrafa ka ga barin wancan abin da ya bayyana maka da ko ba lura da maganan ba shine fa ma adamin ma bada to ana wannan kamar da zama karanta samu karanta daga kalaman sharifin rabi da sauran masu sharhi yana cewa ainihin amirul mu'mini shi ya fara magana da wannan kalma ba ma adamin ma bada daga nan kuma sai ya zama tamkar masa a wajen larabawa a- a zantukansu ne yau da kullum a siyasansu ne ko a menene sai ka ga kila ma ko yanzu a dan dan majalisa sai ne ke amince a majalisa ce fama adamin ma bada fama bada eh fama adamin ma bada ce ai da an ci kaza ne yanzu mai fara ka canza ku to yanzu ya ya zama zaunannen kalma kuma na fasaha a cikin larabci amma yana cewa ainihin ana cewa amirul mu'minin shi fara magana da wannan dama cikin kalaman amirul mu'minin wani lokaci yana kawo amsal wanda larabawa da masu saba da shi. karin magana ka kawo karin maganar da ainihin dama larabawa sun saba da su suna yi amma wurin sai zama shi ya fara amfani da wannan karin magana kan misali inda ya ce ka saure aki san karna hudu wannan shi masal ne da laraba suke yawan bayar ba dama dama an kaji sun ce ainihin ainihin sa ya ya ji tsakamansa ma'ana ya tankwara kunnuwa baya ya daga kaho ma'ana yanzu ba yanzu kawai yana jin shi wani ne ba sauti to sai aka yi in aka sifata shi ga mutum ana nufin yana jin kansa to dama akwai wannan a larabci to amma kaga fama a damin ma bada to kalma ce da kunshi ma'ana da amma daga nan kuma shi kenan sai ya zauna fama a damin ma bada har yanzu ba larabe kuma yana amfani da shi أقول إن جي شريف الربيع لكم إن هو أول من سمعت منه هذه الكلمة أعني فما بدا فما عدا مما بدا shine farkon wanda aka ji wannan kalma daga wajensu to wannan magana duk da take wato kenan ga ta yar kaɗan aka faɗe ta amma tana da zurfin ma'ana tana da zurfin ma'ana na farko faɗinsa ya kulu laka bin abkhalik ya yi kira shi ya ko ya suna da shi abin da zai sa ya san ya sassauto dama dai shi ne ya fi linar arika dama shi a zubair zai fi sauƙin ya yi taushi fiye da tsalha tsalha kam da wayan gaske an gaya masa ya taushi da to mun aka lo masa tana kusan abin a baya shi a zubair ya kasance masa da amirul mu'minin halin lokacin waƙen kona ɗakin sai ya da zahara yana tare da imam ali a lokacin suna cikin wanda lokacin da aka je aka kamo amirul mumin aka ja shi hadda zubair aka ce yana cikin yana goyon bayan ali akan cewa shi shi uwarsa bahashimi ya ce to daga baya kuma ba dama a da daga baya ba za ma a da wani abu ya bayyana kuma ya sa shi kuma aka ya canza ra'ayi kuma har wala ma da farko farkon al'amari yana cikin wanda suke kare usman har tare da ya'yan ali hassan da husaini akan ba a sun tsara kofar sun hana shi to amma daga baya kuma dai shi kuma ya shiga cikin masu goyon bayan dai a gama da usman to khalas wannan da shine Zubair duk da haka dai shi Amirul Mu'minin ya riga ya san shi ya san shi zai dan bi sauki duk da dai sun dauki wannan matsayi sun yaba ma kansu kuma sun sun dauki wannan abin da suka dauka to amma ya san Zubair zai iya tafi shi ya sa ma ya aika a fara magana duk da inda da an ciwo kan Zubair a lokacin ya janye to kaga an in dai abin bai kawo ƙarshe ba to an raunana shi wannan kuma ka ga raunana da dabarun yaƙi ko ba zoro dabarun yaƙi wanda ainihin kakan nemi ka dan samu sassauci in mutane suka faru suka za su faɗa da kai ga lura ta ina ne za ka dan samu dan taushi taushi ka dan bi ko ka rage wahalan al'amura ko ba komai amirul mu'minin yana son kiyaye rayuka ba ya so a yakin bai duk da dai sun kama bayan mun karanta sun aiko masa da cewa shirya kwamawa za ka shirya ɗanɗana kuɗa mun karanta wannan a baya wani da suka aiko masa da takarda da ya miƙe yana wani bayanai ce abin mamaki shine da suka aiko mini wai wai in gabato in sha bulala jilad yana nufin ya wuce jilad in an ce jallad ma da larabci shine hauni mai fillan waya duk da jalad yana nufin bulala ma auni mai filla wuya jallar ake ce to a kabin lirjilar zo a yi biji-biji da kai sannan sai ke cewa ainihin ai ni ba taɓa man barazana da yake in kun tuna da wannan hudu ba a baya to shi kenan dai wannan shi ne kamar da ke ce maka wannan magana ce ba ta da tsawo amma shirin tana da tsawo haka akwai akwai ko da dabarun yaƙi na cewa dan samu a sassauta da kuma wannan kalman fama adamin ma bada wanda shi kuma ya zama masal a larabci min ma bada kamar da ya ce wani ya yi fasara ya ce ainihin min tana zuwa daga da ma'anan an amma ba da ke nan ya kawo wani maganan kudubar rawani da yake fassara fama a damin ma ba da ya ce na da ma'anoni biyu amma ya nuna cewa akwai kuskuren ma fassara daga nashi bangare amma manta da manta da wannan wannan kudubar rawani to sannan kudura wanda ya harara a littafinsa ya kawo wani hikaya wadda wadda malaman shi'a suka karyata wannan hikayan da ma samo ruwayan gaba daya kamar daga ciki kuma har daga har da shekul ta'ifa da malaminsa shekul mufid wanda in kaji an ce shekani su ake shekul mufid ne da shekul ta'ifa duk sun musanta wannan ruwaya da ya nuna duk da aka ce wai kamar shi yadda kudubura wanda ya kawo nan hikayen cewa ainihin an sami saɓani tsakanin na shari'a tsakanin imam ali salam da kuma azubai lokacin da ita safiya yar abdulmuttalib ta rasu alhali ta bar ta yanta wasu bayi kafin ta rasu sannan su kuma bayan sai suka rasu ba su da magana sai mawali to sai aka ce wai sai imam ali ya biɗi gadon waɗannan bayan da haƙƙin ta asubanci da asiri sai zubairu ya biɗi wannan da haƙƙin gado na uwansu wace suka kai ƙara hukunci wajen umar sai umar ya yi hukunci da gado na zubairu to lalle kamar ni ke na riga na ga mu kafin in faɗi magana hukuncin ce magana ba ni cewa lalle shehu fa'ifa da shehu mubin sun karaita wannan magana na farko a wajen a wajen imam ali aka sami warware al'amarin gado wanda ba samu a wani wuri ba wanda sai a ta wajen shi kuma ya nuna lalle a lokacin abubakar da umar da usman duk wajen suke koma wajen hukunci in abu ya sarƙaƙe musu sai a je gare shi sai ya warware rabon gado ne ko ba rabon gado to dai zai wahalan gaske ya zama har yaga yana da haƙƙi wani ya ce ba ya haƙƙi ballantana kuma abin da duk aka rawaito mutumin rabon gado su shi a basu san ma me ake ce ma gado da asirci ba su san shi ba saboda auren su auren su saboda haka auren su babu gado da asirci to amma nan sai aka ce imam ali ya nemi gado da asirci alhali a shi a ba ma gado da asirci wajen kuma imam ali aka koyo mazhabansa ne da na 'ya'yansa ba san wani abu sunan shi gado da asirci to shi kenan wannan wannan magana kenan tayo ya kawo shi anan ne yana nuna ainihin to me ya janyo kila wani abin da ya shiga tsakanin su biyu amma dai wannan nesa ne to sai bai mutum cewa to yanzu da da amirul ya aika da wannan sako ya zuwa ga azubair kun ga in abin da ya faɗa kenan ai ka san zaka so ka ji to da ibn abbas ya je dama ka san ba zai magana da talha ba ko to da ya magana da zubair din ya ga masa sakon to ya zubairu ya yi ya yi sassauci ka san zaka so ka ji wannan nan ba a kawo shi ba amma a shirya an kawo magana sai aka ce an rawaito daga ja'far bin muhammad as-sadiq alaihi salam daga babansa daga kakansa alaihi musallam ya ce na tambayi ibn abbas wane ne kakan ja'far sadiq eh imam zain abidin duk da shi zai shi ne zai kasance ya tambayi ibn abbas ya ce na tambayi ibn abbas allah yarda da shi dangane da wannan faƙala in ni kad ataitu zubair ya ce na je wajen zubair ba shi a cikin sharhi ni dai wannan ba shi ana ku shiga na je wajen zubair fa qultu lahu na ce da shi abinda aka ga min kenan faƙala sai shi zubair ya ce mani kullahu ka je ka gaya masa ibn ali din ke inni uridu ma turid ka je ka ce masa inni inni uridu ma turid ina ina ina son abin da kake so wato ina nufin abin da kake nufi mene mene ke nufi da wannan magana ba kai ba an maka mu baya ba an ce kai na amirul mu'minin ni ma na maka mu baya to yanzu wannan mukamin nake so ni ma yana so in zama amirul mu'minin ai mun mu baya shi yasa na canza na fasa mu baya da nayi na zo ni ma ina neman wato a takaice ke nake ba shi haka yake ba fa shi ya a dunkule ba an ce mishi ba ma ba ma adamin ma ba da ba قد أردتني في الحجاز وأنكرتني في العراق وما عدا مما بدأ ابن خالد كيف فدا باتي أمير المؤمنين بني ابن خالد كان يقول لك وشي كما سيتشي مسا قل له إني أريد ما تريد كأنه يقول الملك يوا كما ينال في ملكي كده duk amma ba ka san ni ni uridu ma turi kai sai ka fassara kenan ko shi shi ibn abbas yake yi cewa to kamar dai yana nufin mulki kenan ba lam yadilni ala zalik bai kara mun bai rage mu bai bai wani shin bai ya kai na bin bai ba kai farajatu ila ali alayhi salam fa akhbar na zo wajen ali alayhi salam da wasu labarin to abin da fara ni uridu ma ta to shi shi amirul mu'minin yana yana bidan mulki ne yana neman mulki ne da ma sai ya ce da ma kamata ya ce inni uridu ma indaka ko tun da shi amirul mu'minin ne already to ya kuma zaka ce kana neman kana neman abin da ke nema ai shi ba yana nema bane shi shi ne already ko ba ga bane na ta ga ama har ama ma sun yarda shi ne amirul mu'minin ne tun da sun yarda cewa shi ne legally shi ne amirul mu'minin sun yarda don haka masu kasancewa duk wanda ya ja da shi ya shi dan kawaye tun da legally shi ne amir a wurinsu shi halifan halifan halifan Allah a wurinsu a wurin ama shi ne halifa na uku to amma dai at least dai akwai wani abu guda shi a wannan lokacin akwai wanda yake shine bisa ka'ida na na shari'a wanda yake shi ke da haƙƙin biyayya banda banda ali za su muka babu shi halas mun yi tafaki a nan mun saba wa yanzu wurare mun saba akan awolo da sani da salisu mun haɗa ko to amma kuma to ya aka yi kuma daga baya wani ya zo zai ce wani abu da shi kenan dai abin da ya ce kenan kamar yana nufin mulki ne mulkin da kake so shi ma ne nake so kuma muhammad bin ishaq da kalbi duka sun rawaito ibn ishaq shahararren masanin tarihi kusan littafinsa shine wanzu a littafin ibn hisham da ya shafi sharar ibn hisham to ibn ishaq da kalbi masa masali sun suroto daga ibn abbas radiyallahu an قال قلت قلت الكلمة للزبير فلم يزني على أن قال قل إن إنا مع الخوف الشديد شد إنا مع الخوف الشديد لنا الموت وأنا كمان بيت واقع يا وي أن أقول لك أن ونيني قوة قوة wannan ruwayan ibn al-hajj wancan ruwayan imam jafar sadiq ne daga babansa daga kakansa yace na tambayi imam abbas ga abin da yake inni uridu ma turi bai kara ba bai rike wannan ya fi inganci ko ba lura ba amma akwai wani ruwaya ko da ba ka ba zai ba fa'idantar ko da bai kai wancan inganci ba daga na ibn ishaq kenan wanda ya ce an roto daga ibn abbas ya ce da na gaya musbayar wannan magana bai kara komai ba sai illa kawai abin da ya ce yana illa ma'al khawfi shadidi lana ma'u ga dukkan alamu wannan bangare ne na wani waƙe wani dango ne na baitin waƙe sukan yi irin wannan masar idan mutum zai magana sai ya go baitin waƙan wani wanda ya a wata munasaba shi sai sa da yawan ga shahar cikin kalaman masu min zaka ga irin wannan kalaman imam ali mun karanta da dama za ka yi mukarsan kuma a karanta za ka ga cewa ya yi masar da maganan wani mawaki kuma za ka ga kamar karaman imam hassan da imam hussein za ka ga duk irin wannan sun yi masar da waken wani mawaki wanda ya wuce idan daidai wannan baitin na wannan waken ya dace da abin da kake so ka faɗa sai ka faɗe shi kamar naka ne to sai mutum ya fahimci zai zai kana kasa musu da wancan abin da wane faɗa baitin waƙan kuma da mu inna ma alkhawfi shadid lana qaw wato mu tare da tsananin tsoro muna fata wato ma'ana kala bayan bayan ga ga fasara ne yace kala ibnu sa'd kenan wasu ila ibn abbas amma ya ni bi qawli hada me yake nufi إن مع الخوف الشديد لنا الموت فقال يقول إن على الخوف لنا الموت أن لي من الأمر ما وليت wato mu tare da tsoro tare da muna jin tsoron ta yi ba zama yin nasara ba amma muna fatan mu ma mu yi minci irin wannan wannan wannan al'amari kamar yadda kuka ji wato mu ma mun tabbata da ne muna jin tsoron ta yi ba zai ba amma muna fatan mu ma dai ya zama abin ya zama ya komo gare mu da tsoro kan mai tsanani amma kuma da yiwuwan in an nasara kuma dai za mu zama umar a hudu to sai washi nan har wala ibn abul hadi ya kace wai waɗansu mutane sun kawo wani fassaran kuma dai na wannan magana na suka ce wa qalu arada inna ma al khawfi min allahi لندعو أن أن يغفر لنا هذا الذنب to kun san kowace magana takan dace da mahallin ta wato tare da muna jin tsoro muna fata Allah ya mana wannan zunubi tare da muna jin tsoron Allah muna fata Allah ya mana wannan zunubi to shi dai wannan magana dai ba su dace da mahallin ta ba domin kuwa idan mutum yana jin tsoro yana fata Allah ya fi masa mai zai yi yawa tuba kenan ba zunubi zai yi idan har mutum ya jin tsoron Allah yana ganin cewa in yi wannan laifin zai gama da Allah sai kuma yi kaga wannan mai wannan maganar ko wasu masu kokarin su su kawo fasara daban wato kai ka ce ba mulki yake nema ba yana jin tsoron Allah ne yana kun fata Allah ya gama shi wannan zunubi sun ce to wannan dai wannan magana ne ba muhallin ta bake tun da yake qultu wa ala kila tafsirin ne lam yahsil jawab al mas'ala to shi wannan mai wannan littafin wala Allah kuma ya yi nakalto ne daga ibn ishaq ban sani ba ko shi ibn abdul hadid ne yace qultu din nan ko kuma ya shi ma ya ruwaito ne amma ya kama da ko shi ne ibn abdul adobici to duk waɗannan fasarori guda biyu banda wancan na farko na wanda aka ruwaito daga imam ja'far sadiq to waɗannan inna ma al-khawfi shadid lana ma'u da wannan fassaran da aka bashi da wannan fassara ta biyu to duk ba wanda ya ansa tambayar da aka mishi me aka ce masa inna ibn khalika yaqulu laka قد عرفتني في الحجاز وانكرتني في العراق فما أدا مما بدا to yanzu idan sai ce to muna jin tsoron mu Allah ya yafe mana to ya ansa tambaya ba ma a danin ma ba da ko ba haka ba ne in ce to sai ne sai ce duk wa'annan tafsirai guda biyu ko ma yana yana nufin inna alal khawfi lana rawu anna liya min al amr ma wallaitu bai ansa ba ma ba da min ma ba ko haka kun ballantana kuma inna ma al khawfi min allah lana wa an yukfara lana hadha dhab shi ma duk bai fasara bai ba da ansa wanda ya fi kama da shi wa shi ne shi ne to ma adamin ma ba da to ni ma dai wannan dai mulkin ne mulki dai nake so ne wato da can lokacin da na bi ka na da bi ka amma daga baya na gani na ina so mulki ka ji abin da ya faru ya za da canza ni ma ina son mulki to nan akwai wasu bayani har wala wanda dai ibn abdul ya kawo ya ce daga labarukan zubair da ɗansa abdullah ya ce ubaidullah bin abdullah bin zubair kai shi abdullah bin zubair shi ya kasance yana sallah tare da mutane wannan na dan kisa ta muku a kwanukan jamal domin talha da zubair sun abin nan rige-rige akan wa zai ba da sallah an yi rige-rige sai aisha ta ce ainihin to to ita ce abdullahi sallah domin ita ta kan yanke gaddama tsakaninsu idan suka yi rikici sukan kai al'amari zuwa aisha ne ita duk abin da daga ta gani kuma shine za a yi sai a tsaya to abdullahi bin zubair yana da awan cewa shi fi cancanta da khilafa fiye da babansa kuma ma da tsala wato a cikin masu bidan mulkin ashe ba biyu ne ba kawai akwai na uku wane ne wannan abdullahi bin zubair yawa shi yana ganin shi ne ma aula bai mulkin ma ba zubairu ubansa ba ballanta na ɗara kuma yana rai cewa wai usman ma ya yi wasiya kafin a kashe shi ya yi wasiya cewa in ya mutu abdullahi bin zubairu zai gaje shi an saba dangane da yaya al'amarin talha da zubair ya kasance kenan wake wake in sun in za su gaisa kasan kasan idan aka idan ana tare kana akwai na gaba ya ake gaida na gaba kamar idan misali akwai amir amir a cikin ku me aka ce assalamu alaikum ne ayyuhal amir ko kuma assalamu alaikum ya amiral mu'minin kasan duk sauran mutane za su ce amiral mu'minin ya amiral mu'minin ne ko idan za su yi magana da shi ma'ana cewa shi ne amir din su kenan kasan koda koda waziri ne da madaki da galadima in za su gaida sarki me za su ce za su sallama musu imra za su mantige shi a matsayin shi ne shugaban ko ba haka bane to san to misali to yanzu to tsakanin dan da zubair wane ne yake ganin wane wane a gaba saboda ka in za su yi ya ɗaya ke sallama ma ɗaya to an ce an yi sabani dangane da wannan an ruwaito cewa shi shi ɗan hakan salama mu zubair ya ce da shi assalamu alaikum ayyuka na biyar in ya haka nan ya yadda ya yadda zubair ne shugaba ke domin tana shi aisha ta jibinta al'amarin yakin jagoran kwamandancin yakin a hannun zubair warwaya annahu kana yusallamu ala kulli wahidin min huma bi zalik to tayu wannan wannan warwayan kuma suka ce a kowannen su dai yana ce ma ɗayan amir kowa lura ba tsara ya ce ayyuwa amir ce ayyuwa amir saboda aka aka ka tafi sarakuna biyu da akar magana hausa ba su riki biyu bayan sarakuna biyu sun rikici kenan to shi kenan dai haka nan dai suka kasance suna tafiya to yayin da ali alayhi salam ya sauka basra mayakansu suka tsaya suna fuskantar mayakan aisha To ban san wani lokaci akan ce ban san waye komanda bane to shike nan na aisha akan ce sai zubair ya ce wallahi ba wani al'amarin da na taɓa sa ƙafata face na san ina ya kamata in sa ina ya kamata in ce amma ban da wani wato zubair ke ne fada sai ce kai ni dai da duk abin da duk ajin ka gana shiga to na san inda nake sa ƙafa amma wannan ban san ina zan samu ni kan ban sani ba zan wani amina ce wallahi ma kana amrun qattu illa arabtu aina adawa qadami fihi illa hadha al-amr ba wani al'amari fasan face na san inda zan saka ba ban da wannan in ban da wannan wannan ba sai ina zan saka ba fa inni la adri am muqbilun ana fihi am mudbir ban sani ba to in gabata ne ko in bayan fa qala lahu ibn abdullah sai abdullah bin zubair ya ce kalla walakinnaka farikta sayfa ibn abi talib yace ba wani nan ba baka san da zaka sa kafan gaba ne kana jin tsoron ta kubban dan Abu Dalib dan Abu Dalib shi kawai shi warabta annal mutan na ta taraye ka san kuma tabbas mutuwa na nan karkashin tutar wato ka san ka kona zaka mutu ne kawai فقال الزبير ما لك أحظاك الله من ولد yace me yasa meka ne Allah ya shuzar saka wannan irin da shirmaka wato wani ɗansa ne zubair yake ɗansa ɗan abdullahi bin ɗan zubair abdullahi bin zubair shi ne ke cin babansa ba ba wani nan ba wani baka san da zaka sa kafan ka ba kana jin tsoron takobin ɗan abu ɗalibi da kawai ka san cewa mutuwa na ƙarƙashin tutar sai ce me yasa me ka ne wannan wani irin abin kunya ce ɗa yana tozarta babansa ka ma asha maka me shi umcinka wannan wani irin shi umci ne to wannan kun ga wato kenan fitilun na da kusa akan ce ana neman bakin zare ko to wannan fitinan da bakunan na da yawa wance ne wane ne ko wane ko wane to ga alama ga wani bakin kunji abdullahi bin zubair in kana son ka warware an ce amirul mumin alaihi salam ya kasance ga cewa ma zala zubairu minna ahadal baiti hatta shabban luhu abdullah ibn zubair bai gushe ba yana tare da mu yan gida ɗaya a ahlul bai yana tare da mu ahlul bai ma zara min na ahlul bai bai kasance bai gushe ba yana tare da mu mu ahlul bai hatta shabba ibn hu abdullah sai da ɗansa abdullah ya girma ya ce ya furfura ma'ana sai da ya zama ya girma tukuna to lokacin shi ya rika janye baban to shi kuma kaga ma'ana idan zai yi babansa ya zama sarki sarkin musulmi to sai wane kuma bayan baba shi ne to kuma kaga a wannan ma ya nuna ma a wani a wani lokaci ma ya nuna ma kai ma shi ne ma din ba wai sai baba yayi ba sai baba yayi zai zai karba yanzu ma shi ne kai ma Usman ma ya ce shi ne ya yi mashi wasiya ko da ke ba wanda ya da ya yi mashi wasiya da amma da ya ce ya yi masa kuma wai ya yi mutum ko bai ma dai kai ma ba ma sai an jira ba wai ya rika ya mutu don haka ma da aka yi rikici tsakanin ɗansa da zubairu sai aka gabatar da shi yana ba da sallah yanzu tun da yana ba da sallah waye jagora aha to ka ji rigigimu bakuna suna da bakuna da yawa to sai ali alaihi salam mai mubaraza tsakanin safoffoi biyu hasira ma'ana hasir gairu da'ir dare gairu dare hasir shine babu sulke a jikinsa sai fito ba sulke ya tsaya kun san mutum ya fito zai yaƙi da ya zo da shirin yaƙi na'am akwai takobi a hannun imam ali amma babu sulke a jikinsa riga ne kawai gida sai ya fito tsakanin tsawon biyu ya ce zubairu ya fito wato kun ga wani ma'ana wancan mishin din abdullahi bin abbas bai nasara ba kenan ko da ya tura shi ne mai ja hankalinsa zubair bai taushin da ake tsammani yayi to yanzu an zo za a kwama ga waɗannan ga waɗannan runduna ga runduna ana fuskantar juna to kun san kafin a fara yaki akan yi wani abu ana ce mishi fito na fito mubaraza sai wani ya fito ya ce halmin bare akwai mai mubaraza sai wani ya fito sai su kwama to akan yi dan mubaraza kamar ɗaya biyu uku kafin mayakan gaba ɗaya su su haɗe a shiga kwama galiba ma sanadiyan mubarazan ne akan ya mutu kamar aka ga ma wannan saura kaɗan ya ima wannan kuma ya kamar na ima wannan sai kawai wasu su homa dan wasu sauki so su kuma na su masu sai yakin ya zama na kowa da kowa to sai farko da aka tsaya ana duban juna da mayakan amirul mu'minin da mayakan wanci to sai amirul mu'minin ya fito ya ce zubair ya fito wani lokacin masu mubarak sukan yakan wasu kan ce wani fito ina kwamandan yakin na ya fito akan yakan to amma sai ce zubairu ya fito sai zubairu ya fito ba inda ba soke a shi mudan jasa wato ko ina duk ya sa rigan karfe wannan karfe takalmin karfe dokinsa karfe ya fito shi ko wannan ba karafa a cikinsa sai aka ce ma aisha ga zubairu can yayi yayi zai mubarada da ali sai sai kururuwa ta ce wa zubaira kai ce zubai sai aka ce mata a la ba su alai ba wani zubi innahu hasirun wa zubairu dare sai aka ce kar ba ba wani damuwa shi ali ya fito ba ba sauki a cikin sa shi ko zubairu duk duk alfi ne cikin sa to sai da suka tsaya an ce kamar mun karanta a baya wannan maganan da ya yi amma wannan wani manne ya kawo sake kawo magana da wani siga an ce da suka haɗu sai da ta kai ma da kawo kan dawakansu ya saba wato dokin kan wannan ya gota nan wannan ya gota wannan ya sun zama ga gab da gab ta yadda za su iya taɓan juna to sannan sai imam alayhi magana da shi yace anan yadda ya kawo ce faqala lahu ma hamalaka ya aba abdullah amma sana'at ne kai ka ya aba abdullah da kira kuma wannan shi ma da girma da girma ya mishi kinaya alkunya din ba an sai a babu me me kai ga wannan aiki abin da kai kasa makala atlubu bidamin usman sai zubair ya ce ina neman jinin usman kala ya ce an ta wa talhata wallaitu ma kai da kai da dalha ko kuka jibinci jinin wato ku ne ko jinin ne akan ku yake wa inna ma نوبتك من ذلك أن تقيد به نفسك وتسلمها إلى وقتك yace kasonka na wannan jinin usman din shine kai kiwa da daren da akwai abin da ake ce kawar ko kawar ne ko shine ka ba da ranka biya da rai to ainihin ka ba da ranka ka sallama mu magadansa ka ce to ga mu muka kashe usman ko ku yi ko ku yi ɗauki banza ku kashe mu ko kuma ku karɓi biya biya sun makar sannan bayan wannan bayan bayan bayan imam ali ya ga masa to ai da kai da dalha ko ku kashe usman kuma rabanka shine ka bada ranka ga magadan usman yanzu naubatuka ne naubatuka wa inna ma naubatuka eh to tayi taubatuka je taubatuka wato ba ka mai kon ka sau tuban ka shine ka mika kanka ga magadan Usman an tuki da bihi na saka wa tusallimaha ila warsi wato ka kai ranka ka ce gani mu ne muka kace Usman yanzu ko yafewa ko ko fansa kenan ko yawa taubatuka ne ya samu kwana nauba ko ya to da dai da dai nauba ya zama tunda ba shi kadai yake san ba nauba ya zama kaso kenan naka kaso kuma taubatuka ne ma da ya ko ba shi ne da ni kara shi ka kai kana cikin ma ba da shi da su idan idan mutum biyu suka kashe mutum ɗaya kamar yau da mutum su fita su magana sun samu su kashe ɗaya da su kala don suka kashe ɗaya suka yi kala ɗaya ba su da wajen tabi'a da tsaro da aka ce ga mutum biyu a kan su ne da suka kashe don mu masu ne ma ya kashe sai ku ce a mu wani ba to ko kashe wani ba wa mu ne ba za ka ɗauki su babu ne ya sauri ya kuɗi ne a nan su ne amma ko da ramu na ce su ne duk za ku kashe ba ma a nan su ne za ku ya shakar da mu dole ku biya ne biyan ku kai ana ba ku da biyu ko a ruwa shi kenan kuma karo da shi la'a tuka la na gama ka da Allah a tazkuru yawma mararta bi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutqun ala yadika wa huwa ja'in min bani amr bin auf fa sallama alayya wa dhahik wa lahika fi wajhi fa dhahiktu ilayhi lam azifu ala dhalik yace ina gama ka da Allah ka tuna lokacin da kuka wuce ni kai da manzo Allah ya jingina da hannunka ya dawo daga bani am bin auf sai yi man sallama ya dariya a fuska na nima sai ni dariya a fuska bai kara min ba ba magana kenan wato kawai da ya ce assalamu alaikum amsa mai amsa yansa sallama sai kuma ya suka yi murmushi da juna shike hukulta sai ka ce la ya tarukuna abi talibin ya rasulullah zahawa sai ka ce ibn abi talib ya rasulullah ba zai bar girman kansa ba zahawa shine girman kai fa kana laka sai sai manzo Allah ce maka mah innahu laysa bi bi zahaw yace saurara mah kaman ya kwabo ne mah wato bar wannan magana shi ba ma'abucin girman kai bane amma innaka satuqatiluhu wa anta lahu zalim zaka yake shi kana azalimi gare shi yace ina ina gama ka tana da wannan lokacin ban sa ji al-Zubair sai Zubair ya irtijai wa qala da karka na zalika ce wallahi wannan ko ya uku walakin ad-dahra an tsani zamani kuma ya mantar da ni wa wala wala asrfanna anka zan juya gabarin ka faraja sai ko fa fa saka abdahu sirjis tahallulan min yaminihi min yaminin lazimatu fil kitab da ya koma sai yanta bawansa da ake ce ma sarjis yana warware rantsuwan da yi akan ba ja baya akan wannan yaki wato kafin azubair ya zo sai da ya rantse da wallahi yau ba ja baya sai ya kyali to bayan da ya dawo sai ce to ya yanta bawansa sarjis ya yi kafarin wannan rantsuwa sun mata aisha sannan jojan aisha faƙalar ha ya ce da ita inni ma wa qaftu mawqifan qaftu wa la shahidtu harban illa wali fihi ra'ayun wa basira illa hadha illa hadha rab ana ta hadha rab yace wato yace wallahi ni ban taba tsayawa matsayi ba ko na tsaya na halarci wani yaƙi ba sai dai ina da ra'ayi da basira in ban da wannan وإني لعلى شك من أمري إني أنا شك على أمري وما أكاد أبصر موضع قرن ba ma kusa nake da inga inda zan saka ba ba wato wannan kinaya ne wato kamar a ce za ka tafiya cikin duhu ba ka san ma ina za ka saka ba ba to wato a cikin yana ciwon al'amarin ya shige min duhu wannan al'amarin wannan yaki ba ba ni cikin basira ba san ma ina zan saka ba ta ba kada lahu ya ba abdullahi azunnuka farikta suyufa bin abi talib ta ce masa ya ba abdullahi ina tsammanin ka ji tsoron takubban dan abu talib wa ma innaha wallahi suyufin shidad mu'addadatun lil jalad ta tamilu hafi atun anjad wara in farikta fa karfar har rijalu qablaka yace wannan wayannan takubobi ne hidad wato ainihin ƙididdigaggu mu'addin lil jalal wanda za a yi jalal kamar yanzu kamar yana nufin duka ne amma wato kamar shi za a buge za a rafke su tamil hafi atun anjar wato in dai har aka samu wanda suka dake jaruma suka dake za a gama da wata kofar shi wa in rabana in farikta la kan farqa hal rijalu qablak in kuma kaji tsoron wayannan takubban to wasu ma sun ji kafin wasu mazajin sun ji kafin kala kalla yace ba tsoro bane walakin walakin na kuma qultu laki abin da gaya miki ni ba ni a cikin basira sun man sarrafa sannan ya bada ba wannan wani ruwaya ne Allah mun kawo muku amma akwai ruwayan cewa lallai abinda amirul mu'minin ya sanar da zubair akwai batun ar wannan cikin wannan ma najar balaga na akwai wasiƙan da ya rubuta ma mutanen basra ya faɗi cewa ku sauri ku tuba tun kafin a gwama muku ar wannan a wancan lokacin da muke karatun wannan mubarazan jamal din na kawo wannan to a lokacin da suka haɗu ya tunatar da shi wata magana akan amma ba nan ibn abdul abdul bai kawo wannan magana yace ka tuna inda manzo Allah ya ce maka maza ka tuba yayin da wani abu ne sun soki imam ali ne a gaban annabi sai manzo sai ga manzo Allah ran ya baci ali kike ga ma haka maza ka tuba tun kafin a gwama maka kunyata da wuta arwan na to lokacin da imam alaihissalam ya gaya ma zubair wannan kalma ya sai ji wannan arwan na ta faɗo mutum to sannan sai sai aka ya juya fuskar su kuma ta sake a wasu kamar kan to zubair ka ya dawo muku ba da fuskar da yake ba jiki ya yi sanyi wato saƙon ibn abbas lokacin bai tasiri ba amma yanzu da aka haɗu gaba da gaba ya fi shige shi sai ya koma a wancan mun karanta cewa ainihin lokacin har abdullahi bin zuwa na cewa za ka za ka tafi ko koma ba za ka yi ba sai ce a kwarai ko zan koma sai sai ya shirya sai aka gaya su kwanu doki ya fuskanci ya dumfari mayakan ali a guje kamar ya zo zai yaki sai imam ali ce ko dare zai gudu ya aka buɗa masa fu ya tsaga ya ta tsakanin tsawo ya biya akwai wani an ce mashi farwa bin al-harith at-tamimi ya ce na kasance daga cikin wanda suka ƙaurace mayaki a wadi siba akwai wani wuri za shi wadi siba wani daji lokacin da aka yi yakin fari ɗaya ne innan duka kira su yadda ka ga dama tsakanin mutanen imam ali da waɗancan mutanen mutanen jamal to akwai waɗansu da suka suka ɗauki matsayin 'yan ba ruwanmu suka ga wannan fitina ce da sannu muna nan a karatun dajirwar ga zamu karanta meye ma'anan fitina yaƙi tsakanin ƙarya da gaskiya ba fitina ba ne ana kana saidin da gaskiya ne yaƙi wanda ake ce masa fitina shine tsakanin ƙarya da ƙarya fitina ke kamar yadda ma mun karanta na wani ya ce kawai ya ce yana a cikin mayakan imam alaihi ya amirin wannan wace irin fitina ce babba dare yana haɗa da babba dare ana kwamsa wato wanda ya je yakin badar yana wani ya ma yakin badar yana nan wani yanzu a haɗu da can a badar an haɗu an haɗa an kwama da mushrikai yanzu kuma ana faɗa da juna ce wannan ɗin fitan mene amirul mu'minin ce masa yace wai haka atakunu fitnatu wa ana amiru ha yanzu ai fitina a ce ni ne jagoranta ya ce wallahi ba ni ba ni shakku ko ƙwarza ne dangane da cewa ina kan gaskiya ne wa'ancan suna kan mata kuma zan gamu da Allah ba zunubi sam tare da in ma ku har ina da zunubi to yaƙin nan da nake shi zai kankar zunubi yaƙin wa'annan mutane to kaga shi shi amiru mai bisa ya ne yake yanzu ya rage mutum in yana da irin wannan ya ne ya gane yana ne gaskiya babu fitina tsakanin fada da tsakanin ƙarya da gaskiya ba fitina ke tsakanin ƙarya da ƙarya kowa yana son mulki wannan mai masoyin mulkin duniya wannan yana son mulkin duniya aka gwaza to fitina ke to tambaya gaskiya da gaskiya sun ta suna fada abadan mustahil mustahil an ba su fada kuna tsammani yanzu Allah zai aiko wani annabi ya aiko da wani annabawan su faɗa har abada inda zaka tattara annabawa gaba ɗayan su ka sa su a unguwa a unguwa ɗaya wannan faɗin imam kuma ne Allah ya ramshe shi yake cewa da za a tara annabawa a unguwa ɗaya da ba za a taɓa samun rikici ba za su saka kasance a kalbin rajulun wahidi duk lokacin da ka ga faɗa ka duba da kyau imma dai haƙwar batil ko batil bil batil amma babu haƙwar haƙ kalla mustahil haƙ da haƙ ba su faɗa ko haƙ da batil ko batil da batil to faɗan batil da batil shine fitina faɗan haƙ da batil ba fitina bane to akwai waɗansu da suka, suka duba suka ga haka da haka ne ake kwamawa sai suka ce kai da kici yawa ai amirul mu'minin da ummul mu'minin da ilba sai sai suka ce to mene abin yi me za mu yi suka ce to gaskiya mu zama yan babanmu to sai suka kaurace karkashin wani ana ce mashi Ahmad bin Qais shine kwamandan yan baromu sai suka je wani daji ana ce mashi wadi ba dajin zakoki ya ce to shi wannan mai ruwaya ana ce masa farwa bin al-haris tamimi ya ce dan amina ana ce da shi lajaun lajaun sunan mutum lajaun ya fita tare da mutanen basara kusa ana ce musu jeshi kufa da basara ko jeshi kaza dai da kake ga gana mun kiran su dai ko ashabul jamal da ashab amirul mu'minin dai da kake ga maka kira su dai to shikenan sai lajaun in ji wannan farwa dan uwana lajaun ya fita sai ya fita da mutanen basara sai na hana shi na ce musu karkaje wannan fada da amirul mu'minin sai ya ce mini shi da jawan ce mashi ni ya ce mini za a ragabu bi nafsi anna sarki ummul mu'minina wa hawari rasulullah bana kwaɗayin raina ga barin nasara ba da gudunmuwa ta ga ummul mu'minin da hawari rasulullah sahabban manzo Allah zababbun annabi akwai hawari da zai wannan akwai wani hadisin ama shahararre aka ce wai annabi ya ce kowane annabi yana da yana da hawari hawari su ne kamar kusan sabon annabi isa akwai wanda ake ce musu hawariyun su hawariyun ba duk wanda suka ga annabi isa suka imani da shi su ne hawariyun ba hawariyun annabi isa ya zaɓe su mutum goma sha biyu ne daga ɗaya ma daga baya ma ɗaya ya fanɗare shi ne ma aka jefa masu fan isa aka kashe shi saboda haka hawarin wanda suka tabbata tare da isa mutum goma sha ɗaya to su ne hawarin ba amma ba a ce duk wanda ya ga isa shi sahabin isa bane shi hawarin ba haka ma musa mutane da yawa wajen su su dubu dubatan dubbai ɗaruruwan dubbai ma suka bi musa ɗu aka ƙetar ruwa da su amma lallai a tarihi ba a ce duk sabon musa bane da akwai akwai mai akwai dan dako akwai mai jan jaki akwai dan ga sunan duk a cikin jama'a amma ba wanda ya zo ce musu duk sahabbai amma shi annabi sai suka mishi garin suka ce duk wanda ya gani shi sunan shi sahabi na san ko ko sarkin garin ku ne ka ce duk wanda ya zama da shi ya gan shi ko da ya wuce ya gan shi ranar hawa ne ya hango kokon abin da to ya zama abokinsa za a ce a kare ni sarki yanzu duk mutanen garin na abokanan sarkin garin ne in sun taba ganin shi to annabi sai aka ce duk wanda suka yi zamani da abokanansa to shi kenan ne to akwai hadisan amma da suke cewa shi annabi ya ce kowane annabi yana da hawariyawa to zubairu yana cikin hawariyawansa to shi ta yi wannan ne sai to ni ba zan kwaɗayin in bar kaina ban taimaki ummul mu'minina da hawari ya rasulallah ba sabai yake ba hawari ya ce zaɓaɓɓun annabi sai ya fita tare da su shi la jawon to ina ne shi kuma wannan dan uwansa mai suna menene farwa wato da farwa da lajaun wa da kani daya sai ya fita ya je ya hadu da mayakan basara shi lajaun kenan shi ko farwa sai ce kaki wannan rigima gaskiya zai shiga dan baruwan sai bai shiga ko ɗaya ba bai bangaren alibi bai bangaren jamal ba sai bi wannan me sunansa ahnab bin kai su wanda suka suka kaurace suka suka ba su anan ba su anan suka je suka tsaya wa su ba to sai ce sai na je can wa su ba na zauna tare da ahnab lokacin muna ta neman shi yana ta neman labari ya ji me ya faru su da suna tsantsan ya ya ya ya ana ci ana na ana goza wani zai ya wani zai ci kan ana na ana kakkaro to suna nan suna jin labari can sai ga alajau bin katada dan amina wato dan uwansa ne ba wa da kane ba dan aminsa sai ga dan amina shi ma gabato sai na miƙe zuwa gare shi na rungume shi na ce mashi mene labari sai ce zan baka labari mai ban mamaki na fita ni ba na son komi in banda yaƙi har Allah ya hukunci tsakanin mayakan nan to ina nan a tsaye tare da zubair yayin da wani mutum ya zo a guje ya ce ma ya ce abshir ayyuhal amir ya ce ma zubair ya kai wannan suke albishirinka Ali da yayin da Ali ya ga abin da Allah ya masa tanji na mayaka manona mayaka na ku da kuka taru ya juya baya mutanen sabansa kuma duk sun watsa sai kuma ga wani ya zo shi ma a guje ya ga masa shi irin wannan wato alai da ya ga gungun jama'an da za a yaƙe shi sai ya juya kuma sauran sabon shi duk suka tarwata har mutum biyu suka kawo shaida faƙalar zubair sai zubair ce wai ako abu hasan abu hasan yarji wallahi laula ne jin illal alfajila dabba ilai nabi ya ce kai shanku abu hasan ne zai juya ya gama ya ɗaya juya ya ce wallahi ko ba shi da abin hawa ko ba ya ce ko da arfash na yana nufin yashi ne ba tsoron yashi kawai ko da ba abin da zai hau sai auren yashi zai yi rarrafe ya cin mana a kai ثم أقبل رجل آخر سيقا ونمتن يازوشيكما فقال أيها الأمير إن نفرا من أصحاب عليهم فارقوه ليدخلوا معنا yace waɗansu daga cikin sahabban Ali sun rabu da shi sa zo tsakanin da su minkum Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir ma yana cikin ga sunan zuwa sunan zuwa fala ma Zubair anna rajula laysa bi raji'in an qawlihi ba a samu ma'ahu rajulan ahar sai shi shi shi kuma anan na yi tsallake ne ya ce amma da yana cikin su ba ƙarin zubair sai zubair ya ce kalla wa rabbar ka'aba na sam na rantsa da ubangijin izin ka'aba inna amma da la yafarqu abad amma ba zai taba da rabuwa da ba abad فقال الرجل بلى والله مرارا sai shi wannan mutum yake wallahi wallahi ya balle amma ya balle daga daga rigashin mai to da da Zubair ya ga mutumin nan fa ya ya ki tashi ya ki tashi a zancen ya ki ya ki sai ya aiki wani sai ce je ya ya aiki wani su mutane ya aiki wani mutum tare da wannan yace ku je ku duba rawon kaga kano man kashin gaskiyar magana bayan shi Zubair yana ganin bayan za a yi amma bai bar sai gashi sun dawo sai suka ce a ashe amma an turo shi a matsayin manzo ne wato ali ne ya turo shi zuwa wajen ku faƙala lajaun ko jaun ne sai shi wannan jaun din ya ce sai na ji zubairi wallahi yana cewa wanki za a zahara wajen anfa wasawa da wajha sai sai na ji zubair yana yana kurura yana ya wa kai can yankewan bayana ya kai ya kai can turmuzan hanci na ya kai can bakin fuska na ya ce shi john sai ce sai na ji wannan zubai na ce wallahi na ji zubai yana faɗa haka da ya ga kuma naga kuma ya firgita ba karamin firgita fa qultu wallahi inna zubair laysa bi shafa ni kuma da ariya dan ce wallahi zubair ba matsoraci bane ba bisa tsoro yake faɗin wannan wa innahu la min fursani quraish al-makuri yana cikin gwarazan mayakan quraisha wanda ake ambaton su wa inna la hadha al-kalam la sha'an wannan magana akwai akwai akwai sha'ani dangane da wannan magana ولا أريد أن أشهد مشهدا يقول أميره هذا المقال ba zai yiwu in je in koma tare da mayakan da jagoran sai yake faɗi irin wannan magana fara ji atu ilai sai na zo na komo zuwa gare ku a gani wato wato shi ya je yanzu zubairu shi kwamanda kaji abin da yake cewa wa kai cewa yau an yanke min baya yau na tuzar yau fuska ta ta yi baki kuma bayan gashin ya ce ya ce ali ne zai ja ba ya ce wallahi kare bai ko ba da bai san a bai sami abin hawa ba ko akan yaki zai rarrafa ya zai sami to ka gani ya ji magana ko kuma aka zo aka ce wai ga ammar ne ya balle yana zai ce ya ce ya ce wallahi ba ka ba ba ta yiwa ammar ya rubuta ali to sannan kuma da ya wanda da ya dinga rantsi mai ce to a ji a duba sai ga sai a ce an turo shi dan sako ne sannan sai ka je na yana wannan sai ce to shi wannan jau ne yake kai da na ji wannan sai nace kai alam yakun illa qalilun hatta marra zubair bina mutarakiban su wai wato wannan bayan da john din yanzu yana ga musu haka a wadi ba sai ga zubair ya zo ya wuce fiyam ya zuba a guje ya wuce su zikta ai wannan zubairu ne sai wani ana ce mashi umair bin jurmuz ya je bi shi ya kashe shi umar bin jurmut shi ne wanda ya kashe zubair shi kuma yana cikin waɗanda suke wata su ba tare da ahana bin qais to shi kuma da ya yin shi ya wuce zai ce a wato kun jawo rigima kai ko ka jawo rigima yanzu za ku fita ku bar mu da ita sai ya bi shi wanda mun karanta kisan a baya ba wanda yake an ce da da yaudara ma ya kashe shi ba wai ya ji ya sami shi sun ce yana alwala a bakin kogi ya kashe shi wasu kacin ma sai da ya gan shi sai ya zo ce to shi ya zo ne za su yi sallah sannan har suka yi alwala da ya ga hankalin ta kowa masalla sai tashi ya tsare shi manin ya kawo kisan shi wannan ibn hurmuz nan wanda ya kashe zubair ana cewa suna cewa an kashe shi a yakin naharwan wannan da shi fi shahara amma nan ya ce akwai wani kisan cewa ainihin ya rayu har bayan naharwa har ya zuwa lokacin da akwai wani ana ce masa menene sunansa dan abdullahi bin zubair an tura shi sarkin kuka sai ya zama aka ce shi wannan ibn jurmus din ya ji tsoro ya gudu to kuma har wallahi wannan shi ya kawo maganan ibn zubair din nan ba ibn zubair zubair cewa ba ba ga wancan raddi akwai wani raddi da ayi shahara ana cewa shine abin da ya faɗa na ibn abbas wani wanda ya shafi wannan karatu na makaranta yau akwai wani ruwayan cewa da ibn abbas ya je wajensa nan wa ruwayan wane ne wani rawar zubair bin bakkar a wani littafi da ake ce masa muwafiƙaya wasu wani littafi ne an ce littafi ne muwafiƙaya ne ko mufaƙaya fil akhbar sunan littafi wanda ya rubuta littafin sunansa zubair bin al-bakkar ya rubuta ma muwafiq billah to ya rubuta a ciki sai ce ainihin da ibn da abba ibn abbas ya je wajen zubair sai ibn zubair ya ya ya an samu shi da wannan baitin waka alik aliktum anni uliktu usba qatadatan ta'allaqat bi mushba lan ada'ahum hatta u'allifa bainahum wai haka zubair ya fada ko ba yalwa ba wannan shi ma baitin waka ne da ya ɗauko daga wani waƙen mawaƙi da ya masaru da shi abin da yake nufi ke shi ne aliktum anni khulqtu usba wato kun an fara cewa ni an halice ni usba ne usba shine abin da da hausa ake ce ma shirinya shirinya ake ce ma irin itace nan da ka fito ta lafiya a cikin wata ta rika bin ko eh shirinya to wato wato sai ce kun ɗauka ni an halicce ni shirinya ne wato ba zan tsaya mustaƙillan kaina ba sai dai in lafiya da wani ke kuma katadatan da Allah karbe nushi ba wato kun ɗauka ni ƙasa da ƙasa da sunan wata nau'in itace ne wato kun ɗauka ni ƙasa da ne ya mannu da wata wata itaciya wato ni mustaƙillin kai na to ko da ke wannan shi mai ruwa ya ce ainihin akwai ya ce shi zubairu bakar din nan wanda ya rubuta wani tafi ya ce wannan hadisin cewa abinda zubairu ya faɗa kenan amin sa ana ce mu musu abai ka faɗa kana amma daga baya sai dai yake a lalle azbair ba kai faɗa domin kamar da cinin ya ga ya ga kakansa abu abdullah azubair bin awam a mabarki sai ya nuna yana uzuri kan yadda ya nuna an zanen sa bai wato ka dangane da yaƙin jama'a sai ce sai na tambaye shi yaya za ka ce kana neman uzuri alhali ka ce alektum anni kulubtu usman a tsadatan ta Allah karbe nushi ba sai ce ni ba faɗa kana ba amma farki am wato wani jikan zubair da yana cewa abinda zubair ya faɗa kenan amma sai ga kakansa zubair a mafarki yana nuna cewa shi bai so yadda yana neman yana neman yana kawo hanzari dangane da yakin jamar sai ce za ka ce haka na lali da aka kuma ka ce kai ba kai ba shirin ya bane musulmin kan ga sai ce a wani mun faɗa ka fa khalas wannan dai ban san to sannan mai shirgin ya kawo dan dogon bayani dangane da abinda masu balaga sukan suke kira suke ce mashi huda huda ya kamata a ce amma huda da suke ce mashi ko kuma istidraj huda da istidraj wayannan kalmomi ne na istilahi a babin a fannin balaga masu ilimin balaga kun san akwai wani ilimi bayan bayan kamar yadda ake da ilimin nahawu da sarfu da kaza da akwai wani wanda shi kuma yana duba hikimar da aka kinsa a magana mantiki ma yana wani abu mai kama da haka nan don shi ma mantiki yana duba yanayin yadda mutane su gama shi ma yana da irin wa'annan kalmomin amma wani lokaci kalmar istilahi in in ta bayyana a mantiki sai ka ga in ka ga irin ta a balaga sai ka ga ma'anar ta daban in kuma ka gan shi a nahu sai ka ga ma'anar ta shi ma daban ko ba lura duk da ke da ana nazarin lugan mutum ne a yadda ya magana ake dubawa amma ta mahango daban-daban mahangar na hau yana duba matsayin kowace kalma ne a yadda ta zo da kuma irin yadda ya kamata a yi mata karshen ta ya kasance ko ba lura shi na hau abin da ke lura ke shi kuma sarfu yana lura da yadda aka malɓaya kalma ne aka buɗa ta aka saka wani abu a tsakiya ko aka sa wani a farko ko ƙarshe yadda ya canza mata ma'ana shi kuma balaga yana duba hikiman da aka zuba a ciki to shi ne nan wannan mutum hikima ne wala Allah kila masu masu sha'awa su su ne za su ka ga wani wata maganin aka yi ainihin masu masana balaga su za su za su fi jin daɗin za su tsotsi daɗin kalmomin fiye da masu ji kawai haka nan wanda ba su ba balaga suka iya ba yana cewa akwai wani abin da ake faɗi da ake ce mashi khuda a cikin balaga wanda amirul mu'minin ne ya amfani da shi ana inda yace qulu laka ibnu khalika arabtani bil ijaz wa ankartani bil iraq wato cikin wannan akwai hikima sosai na dabaran magana ko ba lura ba sai ce to daga cikin wannan akwai hikaya da yawa irin wannan kamar da a cikin alkur'ani akwai balaga sosai to wannan wanda Allah ta'ala ya gwada hikima wanda hikiman ya ya ya ya ya burbushin na bin adama da ganin hikima alkur'ani ga wanda suka san hikima irin na lugar larabci sun san walle ba yin mutum bane domin ainihin ya wannan hikiman da cikin alkur'ani zai gagar dan adabi to kuma kamar ibn abdul hadid wanda ya kushi wannan sharhi da muke karanta da ya duba nahjul balaga abin da yace hikiman da ya gani ce aji magana ba na Allah ba wato alkur'ani amma kuma ya fi ya fi karfin na dan adam magana ba na Allah ba ya fi karfin na dan adam na ji wato zancen imam amir mumini ke shi ba magana Allah ba kuma ba na dan adam don dan adam ba zai iya irin wannan magana ba kuma ba ba alqur'ani ba wannan ibn abul hadir yake faɗi dangane da zantukan nahjul balaga wanda ya sharhin nahjul balaga a mujalladi 20 to nan ya kawo cewa a cikin irin wannan nau'in magana masu ilimin bayan ko balaga sukan ce masa huda da istidraj wato shine kai magana ta wata irin sifa na hikima da dibara ta yadda ainihin zai kai ga tsila ga zuciya da kwakwalon wanda kake magana shi yace alal misali kaga Allah ta'ala yana bada labarin mumin ali fir'au sai ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun aw min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhbu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kafa wato akwai akwai wannan wannan irin nau'in magana din ku lura shi wannan mutumin shi mumini ne amma baya son sa gane shi sai abin da ake ce mu kuda yanzu ya bayyana a matsayin menene ku gaya mini a matsayin mabiyin Musa ya bayyana ne a matsayin mene dan majalisar Fir'aun shi dama dan majalisa ne saboda a matsayin dan majalisa ne ya miƙe Fir'aun aka tattauna a fada aka ce mene za a yi da Musa nan duk fa zai lalata ƙasar an shiga imani yana ɓata ma mutane tunani wani wani babban basara ke ya ce yanzu za ka kyara musa da shi da mutanensa su ɓarka ƙasa su kyale ka da iyayen giji ba ya ce to mene abin wannan ya ce ranka ya daɗe ba maganin musa in za a kashe shi in ba kashe shi aka yi ba ya dinga ɓata tunanin mutane na ta kawo yan su irin theories yana ta confusing mind in use to ya san ka san intellectual ne ke to yanzu ba ka aini yadda ra'ayi in ba kashe shi aka yi ba duk zai ya musamman kwalan samari wannan ce to sai kai wannan dan majalisa kai mumini ne in ka tashi ka ce a ni ina ganin a zo ne mana bayani in daidai ne mu bi shi me za su ce dan leken asirin ne kai to sai sai sai ni ke ci haba a takatuna rajula an yi kona rabbi Allah in za ku kashe mutum biyan shi Allah ne ubangiji na wa zan ja akun bil bayyana ya zo muku da hujjoji min rabbukum daga wajen ubangijin ku wa in yaku kadiban sai fara da wannan magana wa in fa in yaku wa in yaku kadiban fa alayka bu in ƙarya yake ma Allah to kai ne da kan zai ƙare kun ga ya ma Allah ƙarya Allah kuma zai ƙare shi kuma mu in ba mu kashe shi ba ba mu bi shi ba mun tsira makaryaci ne ya zo da ƙarya an huta ba a bi ƙaryan ba kuma Allah ba zai kyale shi kaga an huta ko ba mu kashe shi ba Allah zai kyale mai masa mai masa ƙarya to idan kuma gaskiya ne fa wa in yaku sadiqan ba yusibkum ba'dul ladhi ya'idukum to har wala wannan ba'dul ladhi ya'idukum nan akwai hikima a ciki wato bai ce ya'idukum yusibkum ladhi ya'idukum bihi ba ce abin da yake muku barazana zai same ku ba zai same ku masiba za ta same ku sai ya ce a wani bangare zai dan sassauta musu ya bayyana a matsayin mai to kun gari kuma yanzu in in ƙarya yake yi ba mu bi shi ba mu huta mu kyale shi Allah ba zai kyale shi tun da ya Allah in kuma gaskiya yake nudi to kun ga bayyana cewa kaza zai sai mu kada wani bangare kuma na abin bai zan same ku to kaga wannan zai fi dan sa ka dan yi tunani ai ko kaga aka firgita ka zan zaka firgita ka ce zan baka yadda ba ma to amma tunda an ce ba'adu ka san ba ba'adu yake nufi ba kullu yake nufi amma dai sai ce ba'adu domin ya fi sauki ga masu ji to wannan shi ake ce ma khuda ba zan mai da ce in khuda in ka ce khuda yaudara kenan amma wannan yana nufin dai kama kwala ke wato ka bayyana a matsayin wani abu alhali kuma dai da dabara dai ba kai ba wannan bane yanzu dai shi dan majalisa ne yanzu yana magana ne a matsayin mai nasiha don abin da zai fitar da mu yan majalisa kaga ma ruwa ce mu dinnan lallai za mu shiga uku in ba mu idan muka yadda muka taba mutum alhali Allah ne ya aiko shi kuma gashi yana da gaskiya saboda haka ni ina ganin in ba mu imani da shi ba ba mu kuma kashe shi ba to zai fi mana sauki in makareci ne mun huta ba mu bi ƙarya ba kuma Allah ya magani in mai gaskiya ne akalla in masifan ta zo zai fi mana sauki in ba mu kashe ma Allah annabin sa ka zama san ka ce wannan mai nasiha ne wannan dan majalisa ne mai nasiha don abin da ya faɗi gaskiya in mutumin na makareci ne ba bukatar mu kashe shi Allah zai magana sa kun mu huta tun da mu ba in mai gaskiya ne to tun da ba mu bi ba ai kun ba mu kashe shi ba ko yanzu Allah ya zo da masiba ya zai yi da mu ai da mu dan samu dan kaza tun da ba mu kashe masa annabinsa to shine ka san wasu ai wasu a cikin magana akwai hikimomi da akan sa ta san yadda kai zaka bullo mu mutane da yadda zaka yi magana da su wasu sun ɗauka wayau da dibara da yaudara su ake ce mai hikima ba hikima kenan ko ba lura ba yaudara shaidana ne in mutum haziki ne abinda ake ce mai hikima shine kai amfani da gaskiya ka bayyana gaskiya amma ba a amfani da ƙarya a nuna ƙarya a matsayin gaskiya a ce masa hikima me sunan wannan ga abu ƙarya sai kana ka baibaye shi da waɗansu ka kawo don mutane su ɗauka gaskiya ne to ka yana da hikima kenan kai shaidani ne shaidana kenan wa ba hikima ba ke hikima shine amfani da kalmomi na gaskiya don bayyana gaskiya kun ga shi wannan mutumin yana a ya kiyaye sosai maganar da yake yi abin da ya faɗi daidai ne amma kuma zai iya shiga yana kokarin ya sami shiga cikin zukatan mutane to kuma shi yanki bi shi yan wannan irin abin da ake ce ma kuda din nan haka Allah ya kawo a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya faɗi dangane da Ibrahim Khalil yana magana da babansa idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilm wa lam ya'tika fattabi'ni hadika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani atiya ya abati inni haku an yi masa ka azabu min rahman fa takuna li shaytan waliya kun ga yanda ainihin ibrahim ya dunga marere cewa na farko sai ce mishi ya abati bai ce mishi ayyuhal mushrik ba kun za ko wasu sun iya wa'azi sukan sukan je wa'azi gari duk su ce ma mutanen garin mushrikai wai su zo su bi su sun iya wa'azi kuma wanda ya zo garin nan ya yana wa'azi a filin babban dodo ya ce ana cewa zaria garin ilimi ya ce garin jahilai kawai wai yana wa'azin musulunci ya ce ina ilimi yake ya faɗi wata magana ne ba zan ma fata magana ya ce masu ilimin kaza ya faɗi wani mummuna aiki cuta da su wake in kana son kai magana da mutum da hikima kake masa wudu ila sabirin rabbika bil hikmati wal mu'izati hasana wajadun billati hiya ahsan in dai da gaske ne kana kan shirya wannan kuma yana iya nuna maka wanda ke kan shirya da wanda ke kan ɓata bisa gaskiya wanda ke kan shirya ba zai taɓa faɗa in ka ji faɗa kyale shi kawai ba ta ce in ka ji zage-zage da jafa'i to ba kan gaskiya ke inda gaskiya yake zai so musu mutane da gaskiya ne baya son gaskiya ne sai jafa'i ɗan mushrikai kafirai ɗan mutu wai yana wa'azi ba ba ka ake mutane wa'azi ba ana jawo hankalin su ana amma akan kausasa wajen kausasa amma har da kausasa ba jafa'i ake ba zagi ake to ku ga lura ne shi babansa mushriki ne baban Ibrahim ba babansa ne mahaifi ba mun sha faɗin wannan a tafsiri cewa a wani ruwa ana cewa shine uban mahaifiyar ibrahim kuma a dangin nono ya girma saboda kai a matsayin babansa yake tunda shi ya haifi wasu kuma ga shi shi kuma ya rene shi amma ba haka ba musan shi shi ibrahim dinnan shine kakan manzon Allah kuma ka- manzon Allah tun daga adam har zuwa mahaifinsa abdullah babu mushriki ko guda ɗaya duk mu'mine ne ko ba lura ba saboda haka ba zai yiwu ya zama jikan ibrahim ibrahim ya zama dan mai bautan gunki ba to shikenan sai ibnu muna magana kan yadda irin irin wannan hikima na magana da annabi ibrahim sai yana ce masa ya abati ya abati ku lura kamar yadda amiru ne yace ya qulu ibn halik ko ba lura ba ya qulu ibn halik bai ce ya qulu amirul mu'minin ba to kuma wani sai ya ce ya abati ya abati to kuma inda yake ce masa ni ce lima ta abudu ma la ya ma'u wala yusuru la Allah ya yi tunani to abin da ke bauta min nan baya jin magana kuma baya gani kuma baya baka komai ya ya babana ni fa ja'ani min al-ilm bai ce ja'ani ilmin ba domin dai dan ma baban shi sassauci zai ce na samu dan wani ilimi kaga in ce ni fa ni fa na ina da ilimi kai wato ma'ana kai ba karu ba san komai muke nan ko sai ce wani ilimin kaga shi ba kai ma baba kana da ilimi amma ni kuma wani ilimin kuma ya zo min wanda mal- shi wannan baka san shi malami a cikin ka ko in ka inda inda wani ne yana kawai jahilin kawai to sai bai ce masa haka ba bai ce ni ina da ilimi kai baka da ilimi ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika min al-ilmi tabi'il min la tabi'il wato kana da ilimi ya baba ko ba lo ya baba na kai mai ilimi to amma kuma ka san ilimi da yawa ni kuma ka to dan wani bangare ya dan zo mini ni kuma na kamo wannan baka bai dan zo maka ba kuma kaga da Allah baban ya ce to wani bangare ne kuma eh dana ko ba ka bane sai ya sha bayani to saboda haka biyo ne in nuna maka hanyar wanda ni na gani sai kuma ya abata la ta abu da shekar sai na kaga shi shedan nan kana lil rahmani asiya shi fa shedan ba ya tsawa a wani saboda haka in aka bi shi kaga wa me za a yi kenan in ban da sabon Allah ya abata inni akhafu an yamsaka azabun min ar-rahmani wa takuna lil shaytan wala kasan nan dai wato ci- din abin kai mai mai mai nazarin hikimomi ne kaga irin abin da ake cewa qurra da istidraj na a irin irin yadda yar- irin hikiman da ya kimsa to amma baban nasa ba da irin wannan yi maka yau arajibun anta an alihati ya ibrahim bai ce ya bunayya ba. kuma shi mai ce masa ya abati ya abati ya ce mishi bai ce eh, ya kai wannan mutum ba ya ayyuhal shaykh ko kai aiwa sai ce ya abaci kuma mai ce ya bunayya man ladhi ja'a ka min al-ilmi adullani ilayhi ka san abin da ya kamata yake nan saboda babansa da taushi musu magana sai ce arjumun anta anna ala da la in lam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya shi baban nasu shi kuma amma dai duk haka dai haka ne ya mishi da taushi har sai da ta bayyana masa shi aduwwul lillahi ne tabarra'a ne inna ibrahima kana halima awahu munib to wannan dai ga masu sha'awa masu sha'awan abinda ake ce ma balaga kasan hannun aka yi magana na hikima wato masu wanda su akwai su sun fi jin shi kamar waƙe in an yi waƙe wani zai je waƙen dai haka nan amma wanda ya san waƙe da irin hikima da ake kimsa ya fi ya fi jin daɗin waƙe da zaka ga kamar kamar ya lashe mai saboda yana jin daɗin waƙe in ana yi sai ga yana wani ran gaji shi kuma yana yana duba zurfin hikimar da aka kimsa aka fassara wa'annan magana saboda ka kalaman amirul mu'minin suna da zurfin ma'ana da kuma zurfin hikima ko ba lura ba kamar wannan kalman ma adamin ma bada sai ya zama zaunannen kalma a harshen larabci yanzu kawai sai mutum ya miƙe ce ma adamin ma bada to magana ce ne yawa kashi a kimsa to shi kenan na dai cika ku da surutu yau amma dai wannan bayanin wannan huduban ne na ga da ga da da da mu shiga wani huduban mai tsawon gaske wanda ba za mu kammala ba gara mu dan ƙara wannan Allah sa mun amfana da abin da muka ci sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib da yake yau yau sha ɗaya ne ko yau sha ɗaya ga watan ah, rajab to kuma akwai addu'an ummu dawud wanda akan yi a nisf rajab sha biyar ga watan rajab wanda zai kama ranar juma'a mai zuwa kenan to akwai shi ne in ba za ka yi in addu'an in mu dawo da lazim za ka yi azumin kwana uku a jere sha uku da sha hudu da sha biyar don kada mutum ya gafala wato ran laraba kenan mutum zai tashi da azumin zai wannan addu'a da shekarun bayan in ranar sha biyar faɗo mana ranar karatu ba mu yi saboda mai wannan to alhamdulillah wannan da ya ranar juma'a ne ya haɗu ga fararen juma'a kuma ga ayyukan juma'a sannan kuma har wala akwai ayyukan da aka ruwaito in kana da naji cima wani alika runalin mafati ya zama jagoran mutum akwai ayyukan da aka ce wanda wanda ya aikata wannan aikin zai sami falololin watannin nan uku rajab da sha'aban da ramadan in yayi a wayannan kwanuka daren sha uku da daren sha hudu da daren sha biyar akwai wata sallah da ake a daren sha uku da daren sha hudu da daren sha biyar na rajab da na sha'aban da na ramadan aka ce in mutum ya waɗannan to zai sami duk falalolin wannan wata wata sallah ranar daren sha uku raka'a biyu daren sha hudu raka'a hudu daren sha uku raka'a shida kuma kowane ana ana ana karanta bayan fatiha a karanta yasin da tabara da ulhuwallah ahad a dukkaninsu aka ce mutum yi wannan sallah din yana iya kimsa ta a cikin sallan dare in yaso in kuma yana da karfin jiki yana iya yin daban da sallan dare in yaso insha Allah to da fatan dai insha Allah Allah ka tarshe mu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن الذين ما تحرم به علينا حسبات الدنيا ومتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارثنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا يرحمنا اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت فتشنا واصلح اجبيننا واغلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور جنوب وحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون